الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama karatu a cikin babu da da khala'i wa istidaba a cikin littafinmu mai albarka littafin amdatul ahkam wanda kuma wannan shine darasi na biyu a cikin littafin namu mai albarka za mu tashi da kan babu siwaki na
bismillahir rahmanir rahim babu siwaki عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه babu siwaki wannan babe yana bayani dangane da abin da ya shafi hukumce-hukumce na aswaki a cikin addini na musulunci wato yin aswaki a cikin addini na musulunci sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na farko a cikin wannan babi an rawaito shi daga shugaban hadisai a cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shine abu huraira abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laula an ashukka ala ummati manzan Allah ce ba dan kada in takura wa al'ummata ba kada in tsananta wa al'ummata ba ma'ana laula an uki a ummati fil haraj ba dan kada in afkar da al'ummata ba a cikin kunci da damuwa ba la'amartuhum bisiwaki inda kulli salatin da na umarce su da yin aswaki a wajen kowace sallah wato duk lokacin da mutum zai yi sallah to ya zamanto ya fuddo aswakin shi daga bakin shi ya dan jajjara bakin shi ya goggoge shi haƙoran shi kenan wannan sunna yana na a matsayin shi na sunna idan mutum zai yi sallah wato ya aswaki amma ba wajibi bane na'am
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin malam huzaifa ibn al-yaman Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa al-yaman al-yaman a ranar yakin uhudu musulmai suka kashe shi suna tunanin cewa ba musulmi bane suka rufa shi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance iza qama minal layl idan ya tashi a cikin dare kafin ya fara ibadar dare idan ya kwanta ya huta a farkon dare to yana tashi ya yi ƙiyamun laili ba masu barci ba ne tsawon dare ga baki da ma'aiki alaihi salatu wassalamu an ba shi labarin wani mutum ya kwana ga baki ɗaya yana barci zala ce wannan mutum ne wanda shaidan ya yi bauli a cikin kunnayen shi ko ya yi bauli a cikin kunnayen shi yasa ya dannu ya toshe bai ji ba ƙara hali yawa ya gari bai tashi ba to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tashi cikin dare kafin ya fara ibadar dare ya shu sufahu bisuwaki yana goggogewa bakin shi yana goggogewa haƙoran bakin shi da yin asuwaki wato yana ɗakowa asuwaki ya yi amfani da shi wajen gyara bakin shi saboda ya ji daɗin ibadar dare to haka ya kamata idan mutum zai karanta alkur'ani iyamullaili ce zai yi ko zai yi takara ne ko zai yi tilawa ne to ana so ya gyara bakin shi saboda kowane harafi ya fito daga mafitar shi da kyau sannan kuma ya ji daɗin karatun na'am وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن- وسلم استن استنانا أحسن منه فما على أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه وعرفتكم وعرفت نكو فعرفت فعرفت to nan فعرفت أنه يحب السواك فقلت فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه na'am hadisi na gaba a cikin wannan littafin a cikin wannan babe shine hadisin na na Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ɗaya daga cikin mahaifiyar muminai Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita Nana Aisha ta ce, Dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr ne Siddiq, Abdurrahman ibn Abi Bakr ne Siddiq, ɗan uwanta, Malam Abdurrahman, ɗan Abu Bakr ne Siddiq, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Wata rana ya shiga alan nabiyyi sallallahu Alaihi wasallama ya shiga wajen ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya gaishe shi. lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana cikin rashin lafiyar shi ta ajali yana kwance wannan ya shigo ya gaida shi da safe wannan ya fita wannan ya shigo waɗannan su shiga wannan su fita gungu gungu hal 'yan gari ruwa da dama suke zawa su ga jikin ma'aiki alaihi salatu wassalam to wata rana ɗan uwanna na aisha radiyallahu anha ya shigo gaida ma'aiki alaihi salatu wassalam Nana Aisha ta ce wa ana musnidatuhu ila sadari ni ce majinginar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga kirjina wato ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya dora kanshi wajen kirjin Nana Aisha radiyallahu anha ta tallabe shi Abdurrahman ya shigo Nana Aisha ta ce wa ma Abdurrahman siwakun raqabun yastannu bihi tare da Abdurrahman dan uwanta Allah ta'ala ya kare yadda da shi a hannun shi yana ɗauke da asuwaki ɗanye cir yastannu bihi yana yin asuwaki da shi lokacin da ya shigo gai da ma'aiki da ya shigo gurin ma'aiki alaihi salatu wassalamu da asuwakin shi a hannu yana gyaggyara haƙoran shi da shi nana aisha ta ce fa'abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama basarahu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ƙwara wa wannan asuwaki na abdulrahman ido yake kallon shi ƙir ya ƙwara mushi ido irin dai idan ka ga abu kana son shi to ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya ƙwara ganin shi zuwa ga wannan aswaki na abdurrahman ibn abi bakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi nana aisha ta ce fa akhadtu siwaka daga ganin haka ma aka ce labarin zuciya a tambayi fuska da na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kwara ido yana kallon wannan asuwaki sai na gane cewa yana son wannan asuwaki shi kenan ta ce sai na amso shi ya ce kai mala abdurrahman mai ko wannan asuwaki na amso shi ta ce tuhu sai na kakkarye inda shi abdurrahman din allah ta'ala ya kara yadda da shi inda yake asuwakin da shi sai na kakkarye shi na guggutsire shi sai kuma na sake tamna mishi wani an gane ku ta ce wa tsayyabtuhu na jara shi na jara shi na tsabtace shi ya fara kanshi summa da fa'atuhu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta ce sannan kuma sai na bayar da shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato na ɗauki wannan aswaki ɗin na meƙa wa ma'aiki ta ce fastan nabihi sai ya yi aswaki da shi فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه نانا عائشة تتي بنت أبغان مأيكي صلى الله عليه وسلم يا يا أسواكي أسواكي والنشين ما في كاو ثم دوانا أسواكي فما عدا أن فرق رسول الله ba da dadewa ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gama wannan aswaki nashi rafa ya dahu sai ya daga hannun shi haka au isba'ahu ko ya daga dan yatsa shi sun maƙala fir rafiqil a'la sannan na na Aisha ta ji manzon Allah yana cewa fir rafiqil a'la ina so in kasance a cikin abokanan tafiya wanda suka fi kowa daraja a wajenka ya Allah ar rafiqul a'la sune mala'ikai da annabawa sun makaba sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya rasu ma'ana sun makaba sun mamata sannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya koma zuwa ga Allah wa kanat aishatu taqul nana aisha radiyallahu anha ta kasance tana fada tana cewa mata baina haɗinati wa zaqinati ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ya bar duniya baina haɗinati tsakankanin ƙashin wuyana wannan kina wa zaqinati da kuma allanka hada ta shine wannan ƙashin allanka hada an gane to a nan gurin ma'aiki alaihi salatu wassalamu kanshi yana wannan gurin nata a nan Allah ta'ala ya amshi ranshi nana Aisha tana bayyana mana yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya zamanto ya kula da aswaki hatta lahabat nashi na ƙarshe kusan ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ma sai da ya aswaki bayan kuma ya gama wannan aswaki ba da jimawa ba ta jena wannan magana kuma dama tun da ran shi da lafiyar shi ana hira da shi wata rana ya ce ba wani annabi wanda ya gabace ni kafin Allah ta'ala ya amshi ransa sai ya turo mai mala'ika ya tambaye shi me yake so ci gaba yake so ya yi da zama a duniya ko kuma koma zai zuwa ga Allah ta ce to tun da na je yana fitar rafiƙil a'ala na gane cewa hoto an zo ne an mishi tambaya ya ce to tahiya yake so yi saboda Allah ta'ala ce wa hasuna ula'ika rafiqa wato ar-rafiqul a'la sune wanda Allah ya ambata a cikin wannan aya wa man yuti Allah war rasul fa ula'ika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa wa fi lafzin a cikin wani lafazi na na Aisha ta ce fara'aituhu yanzuru ilaihi sai na ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana kallo zuwa ga wannan aswaki na malam Abdulrahman wa araftu annahu yuhibbu siwaka sai na gane cewa yana son wannan aswaki da an gane ku shine ake ce da shi lisanul hal lisanul hal yanayin da kaga mutum ka iya karanta abin da yake ciki Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wata rana ya fito daga masallaci da tafi gidan shi. Suka haɗu da Abu Huraira suna gamuwa da shi da suka yi kicibis. Ya gane Abu Huraira yunwa yake ji. Eh ya ce Abu Huraira ya ce na'am ya abar kasu ya ce ilhaq biyo ni saboda ya gane matsalar da yake ciki. Ya ce amma kafin annabi sai da mutum biyu suka zo su jigajigai. abubakar ya zo hucewa ya tsaida shi ya ce abubakar da ya zo shi wuce abu hurera ya tsaida shi ya ce mana abubakar ni wai aya ta guri kaza ya ne take nufi da ya ce ni na fi shi sanin ta dan kawai in ya ce ya ce to yanzu tun da dai rana ta yi mu je mu gida mu ci abinci kenan sai in maka bayani a ce ya ce ma sa'altuhu illa li yushbi'ani fa marra wa lam yaf'al ya ce ba komai yasa na mai tambayar wannan ayar ba face dai saboda ya ce mu tafi gida ne mu ci abinci a cikin cin abinci ya mun bayani shi amma kuma mun bayani a titin da ya wuce ce umar ya zo shi ma na tambaye shi ta ce wani umar ni wai aya ta guri kaza da Allah ya ce kaza wai me yake nufi akan suwa take magana ce akan suwa na da wani da wani ya ce shi ma fa marra wala mi fa'al ya ce to sai an jima amma annabi yana ganin shi da ya ga idan shi ya ce wannan abu hurira ya yi mu yake ji ya ce zo mu tafi ya ce he na biyo bayan shi to kaga lisanul hal kenan eh wani in yazo gurin ka ba ya ce ba wani ina da magana in kaga ya zo shi to wani za ku kuma ce i kuma kaga yana haƙira kaga ya kwamu da ya kashi eh kai ba kana cikin jama'a kenan so yake ka tashi ba ta ce ba wani so nake ka tashi lisanul hal kenan nana Aisha ta ce wa araftu annahu yuhibbu siwaka sai na gane cewa yana son aswaki fa akhadtu faƙultu a hudu laka wannan asuwakin na malam abdurrahman sai na ce da shi in amso maka shi an amso maka asuwakin fa a share bi ra'asihi an na'am sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi nuni da kan shi ya ce e amso shi ba magana bai a lokacin nan ba magana a gane ko amma saboda abin ya shiga ran shi da na aisha radiyallahu anha ta ce sai na ce mishi in amso maka shi sai ya haka ya da ka ya ce e a amso shi haza lafzul bukhari wannan lafazi ne na al-imam al-bukhari wato yawancin hadisin dama na imam al-bukhari ne wali muslimin nahawhu wato akwai kwatankacin wannan hadisin daga al'imam muslim shi ma ya rawaito kwata mukacinsa amma dai ba irin ba wannan kin bane akwai kwata mukacinsa na al'imam muslim na وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال مم.
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق بسواك za a yi رطب karatu قال وضرب سواك على لساني وهو يقول عو عو والسواك في فيه كأنه يتهوأ
an abi musa al'ash'ari hadithi na gaba daga malam abu musa shine abdullahi ibn qais al'ash'ari allah ta'ala ya kare yadda da shi wannan sahabi abu musa al'ash'ari ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wata rana na je wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam domin in gaishe shi da na je ni na tarar da shi wa huwa yastaku bi siwakin ratsabin sai na tarar da shi alhali yana yin aswaki yana gogewa haƙoran bakin shi da aswaki wanda yake ɗanye ba bushashe ba Bala, to tun daga ƙala ɗin nan wa ɓarfu siwaki ala lisanihi wannan eh, tana daga cikin abin da musulun ya kaɗe ta da fitar da shi. Bala, al'imamu abu Musa al'ashari ya ce wa ɓarfu siwaki ala lisanihi tsinin aswakin yana kan harshen ma'aiki alaihi salatu wassalam. To kuma wa huwa ya ƙulu uru ila nihayatul hadith shi kuma Bukhari ne kaɗe ya kaɗe ta da fitar da shi. wa huwa ya ƙulu alhali ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa "Ur, ur." wato yana faɗar wannan kalmomin wato idan mutum yana goga asuwake a bakin shi akan haƙorin shi idan haƙoran nashi a wanke suke kal za ka ji wani ƙara yana fitarwa ik, ik, inna. to shine ya ce abin da ya tarar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da yana asuwake abin da ya ji yana fitowa daga bakin shi saboda haƙoran shi a wanke suke gal saboda da kowane lokaci ma shi aswaki yake wasiwaku fifihi abu musa ana muhtar wasiwaku fifihi a to aswaki a cikin bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka annahu ya tahawwa'u kai ka ce ma'aiki yana harasuwa ne za ka ji na uk uk din nan mutum ya jarraba ya gani idan ya zama to haƙoran shi a wanke suke gal kuma zai yi aswaki zai ji yadda za ta dinga kara kik kik din nan kamar mutum yana harasuwa to wannan yake nuni akan cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya baiwa aswaki mahimmanci yana daga cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda mun dan yi sakaci da ita shine yin aswaki ba kowane malami bane ko kowane almajiri zaka tare shi kace da Allah a bani aswaki ba kowa bane zaka ga hudu aswaki daga ajihun shi yanzu aka ce a jarraba a gani kowa ya hudu aswaki ba lallai bane mu samu rabi su hudu aswaki eh na'am na'am na'am
باب المسجد على الخفين Mm.
عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين فمسها عليهما وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسها على خفيه مختصر
babul mashi alal kuffai to malam bayan yayi bayani akan abin da ya shafi yin aswaki kuma zai mana bayani akan abin da ya shafi wata sunna shine shafa akan takalma kafa ciki idan mutum yana sanye da takalma kafa ciki to idan alwalla ta kama shi inda ya tuɓe wannan takalman kafa ciki ya yi alwalla cikakkiya ya saka wannan takalman nashi kafa ciki to idan alwallar shi ta sake warwarewa to yana da damar ya yi shafa akan takalman nashi kafa ciki a samansu an gane ko kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala a cikin waɗannan hadisan guda biyu عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وانا حديثي أن أمسوش دقا مجيرة شعبة يرضل الله تقال تبتا أغريش مالا مجيرة يتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر na kasance tare da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin wani bulaguro bulaguran da aka tafi tabuka a wani dare ina tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam shi kenan sai manzon Allah ya ce wa mujira amma aka ma'un kana da ruwa akwai ruwa a wajen ka yace kwarai ku shi kenan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya sauko daga saman taguwar shi ya tafi cikin dokar daji ne dama ya je shi ya gama biyan bukatar shi ya dawo da ya dawo ya ce sai ya fara alwala ya ce ya wanke hannayen shi da huskar shi ya yi kurkurar baki ya shaƙa ruwa sai kuma a jikin shi a wannan lokacin akwai riga wanda take ta sufi waɗansu a cikin wata ruwa suka ce wafi ruwa ce shamiya falam yasa zai an yi kurje da ra'ayi mina hata a kurje wa min asfalil jubba shikenan da ya fitar da su sai ya wanke su da ƙasa da ya wanke hannayen shi sai kuma ya shafa ruwa a kan shi a ruwa da musulun wa binasu ya tihi shikenan kuma sai ya ce tsumma fa ahwaitu li anzi a kufaihi sai na meka hannaye na guda biyu saboda in cire mai takalman shi kafa ciki saboda ya wanke kafafuwan shi fa ahwaitu ma'ana madartu yadi sai na meka hannuna da anzi a kufaihi saboda in cire mai takalman shi guda biyu kafa ciki faƙala da'ahuma sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni mugira bar su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn haqiqa ni na shigar da waɗannan wato kafafuwan na cikin wannan takalman kafa ciki tahiratayn halin kasancewa su suna tsarkakakku guda biyu ma'ana yayi alwala ya shigar da su fa masaha alaihi ma sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shafa akan takalman nashi kafa ciki wato kaga wannan yana daga cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam idan mutum yana cikin imma yana cikin bulaguro imma yana zaune a gida zai iya yin wannan an gane ko saboda sunna ce ma'aiki ya aikata kuma sahabbai na ma'aiki sun aikata to idan mutum a gari yake zai yi shahwa ne akan takalmi kafa cikin tsawon yini guda da dare guda idan ya yi bulaguro zai yi shafa akan shi tsawon kwana uku kamar yadda yake cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wasallam hadithin safwan ibn asal al-muradi wanda yana cikin tirmidhi to kuma ali ibn abi talib yake cewa law kana ad-dinu bir ra'yi lakana asfalul khuffi aw bil masi min a'lahu bace da a ce addini ana yin shi ne da molanka ba da aya da hadisi ba yace to da shafar ƙasar kofi ya fi dacewa saboda a shafi saman shi saboda ƙasa ana tafiya dole zai iya ɗaukar kura zai iya yin dauɗa zai iya kwasar waɗansu abubuwa to da a ce a shafi ƙasa ya fi saboda a shafi saman shi yace to na ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yana shafar saman kofi an gane ko wanda yake nuna akan cewa farilla kenan akan shafar kofi shine saman shi ƙasa ƙasan kofi idan ka shafa ka aikata sunna ko mustahabi an gane ko sai kuma hadisi na karshe a cikin wannan babi da ke dama hadisai guda biyu ne malam ya kawo shine hadisin huzaifa ibn al-yaman Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa al-yaman yace na kasance tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana huzaifa yana tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu fabala sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dan zagaya ya tsuguna ya bawli yayi bawli wa tawadda'a sai alwalla wa masa ala khufai sai ya shafa akan khufinsa guda biyu mukhtasarun wato ko mukhtasaran wannan hadisin ya zo shi a takaici an gane ko saboda hadisin yana cikin bukhari da muslim da dan tsawon shi kadan shine abu wa abu wa'il shaqiq ibn salama ya ce abu musa al'ashari ya kasance yana daga cikin sahabbai wanda suke matsewa lamba wajen bauli kana abu musa radiyallahu anhu yushaddidu fil baul yana tsanantawa sosai idan mutum zai yi bauli to ya taka tsantsan dan wani lokacin ma shi abu musa idan ya shiga ban ɗakin ma baya yin baula haka nan da ɗan kwalbar shi yake zuwa he ya baula a cikin kwalba he ya zubar da ruwa a gane ko shi kenan abu musa ke ta inda bani isra'ila kana idza asaba tsawba ahadihim qarabahu ai yan banu isra'ila sun kasance idan bawulin nan ya sa ya zuba a jikin tufafin ɗaya daga cikin su to suna yankewa gurin suna kankarewa gurin su cire shi sai wannan magana ta isa baki ta isa kunnan huzaifa ibn liman huzaifa faqala huzaifa laitahu amsak ya ce huzaifa ya ce ina ma dai a ce ya daina wannan fatawar tashi wannan fatawar tashi ta yi tsauri da yawa ya ce a ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su baɓa ta ƙaunin fabala ƙa'ima وفي رواية فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ وفي رواية فتوضأ ومساء على خفيه an gane ko cikin ruwa muslim kenan kuma sa ala kufe wannan ruwa muslim ce an gane ko to shine yanda hadisi yake yana san tsawo kadan na'am
باب في المذي وغيره عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا كنت رجلا مبداء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم توضا وانضح فرجك نعم babu filmatsi wa ghairi wannan babe kuma yana bayani dangane da abin da ya shafi mazi idan mazi mutum ya fitar da mazi yaya ne zai yi zai yi wanka ne ko kuma zai yi alwala sannan kuma hukumce-hukumcen da suke da alaka da shi wa ghairihi da wani mazi irin mutum ya ɗauki yaro yaro ya mishi bauli a jikin tufafin shi ko a jikinsa to ya zai to wannan babe zai yi bayani a kai kenan Hadisi na farko a cikin wannan babi shine hadisin ɗaya daga cikin khalifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sulki na ma'aiki alaihi salatu wassalamu, ango na na Fatima radiyallahu ta'ala anha shine Aliyu ibn Abi Talib, baban Hassan da Hussein. Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Aliyu ibn Abi Talib yace kuntu rajulan mazza'an wato na kasance mutum ne wanda yake mai yawan fitar da mazi Allah ta'ala ya jarrabe shi da yawan fitar da mazi daga an ɗanyi abu kaɗan kawai sai ya fitar da mazi yana fitar da mazi shi ke kikir-kikir sai ya je ɗauki ruwa yi wanka sai ga kullum ya koma kamar moɗa an gane ko kullum yana cikin ruwa ya yi wanka da safe da rana da murece da dare ya ga abin ya yawa ya ce fastahyaitu an as'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na ji kumyar in tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato alihuna bi talib sai yake jin kumyar ya fuskanci ma'aiki alaihi salatu wasalamu da wannan tambaya ya ce limakani binatihi minni saboda diyar shi na na fadima tana ƙarƙashin igila aure na an gane ko yake jin kunyar da tunkare shi da irin wannan tambayar wanda a ciki akwai wato dai kunya sosai shi ke ne ce fa'amartul miƙidada man al'aswad sai na umarci abokina malam miƙidadu miƙidad ibn al'aswad allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce sai na umarce shi akan da ya tambaya mun ma'aiki alaihi salatu wassalamu game da hukuncin mutumin da yake yawan fitar da mazi menene hukuncin mutumin da ya fitar da mazi idan aka ce maza wato ala wazni fa'al siga ce daga cikin sigogi na mubalaga sabbar an gane ko inna fi zalika la'atin li kulli sabbari shakur wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amila salihan sun mahata da ko to sai a ce kuma maza an gane ko siga ce ta mubalaga wa yuhawwalu ismul fa'il inda qasdil mubalaga ila fa'alin أو بفعال أو فعول أو فعل أو فعيل gane ko ina ga wannan guda biyar ne dama siga ta mubalaga kenan shakur ko za ka iya cewa shakur sabur sai kuma halim alim hakim mikiwal mai yawan surutu kenan ana ce mai mikiwa da mai kwaɗan harshe cacacacacacata in aka launa mu duka sai ya bamu abinci mikiwa da kenan an gane ko to mifa'al sai kuma fa'i shine hadir an gane ko da sauransu ya ce sai ya tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu game da abin da ya shafi hukuncin mutumin da ya fitar da mazi faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ya rusulu zakarahu wa ya tawadda'u to sai ya wanke azzakarin shi sai ya alwalla wato idan mutum ya fitar da mazi shine abin da zai sai ya je shi ya wanke azzakarin shi ga baki ɗaya sai kuma ya zo ya yi alwalla idan ya shafi tufafin sai ya wanke tufafi sai ya je ya ci gaba da harkokin shi wannan shine abin da mai wato wanda ya fitar da mazi zai yi kenan walil bukhari a ruwaya ta al'imam bukhari ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa al-miqdad ibn al-aswad tawadda wamdah waghsil farjaka ko wato kayi alwalla waghsil zakaraka ka wanke azzakarinka eh na'am yawwa tawadda waghsil zakaraka ko kai ana ighsil zakaraka wa tawadda yawwa sai ka wanke azzakarinka kuma kayi alwalla shikenan sai ka ci gaba da ibadarka wani muslimin tawadda wamdah farjaka ruwaya ta al'imam muslim ka ya ce ka yi alwallah sai kuma ka je ka wanke azzakarinka to kaga dama aka ce al'adafu bilwawi la ya tartib idan aka yi adafi da wo baya nuni akan cewa sai ka yi na farko sannan ka yi na biyu zai iya ka ce ja aliyu na mahmud da ali da mahmudu sun zo amma kuma watakila mahmudu ya riga ya alzawa ba kana nufin aliyu shi ya fara zawa ba sannan mahmud inda ta kai ja a aliyun fa mahmudun to wannan shine littaqib kenan aliyu yana tsawwa to mahmud ya zo shi bayan ya zo shi ko zama bai ba kawai ya zo shi amma in kace ja aliyun thumma mahmudun to wannan anan sai an dan samu tazara ja aliyun ali shi ya fara zawa thumma mahmud sannan daga can bayan an jima hal an sha firemiya ma sannan mahmud ya zo shi shi ya zo shi a a kenan yawwa na'am
وعن عبادة بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتبين إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا hadisi na gaba daga malam abbad ibn tamim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya jiyo daga amminsa shine abdullahi ibn zaid ibn asim al-mazini Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce shukiya ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama rajulu allazi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu shay'a fi salati wato an kai kukan mutumin da ya kasance yana samun wani abu a cikin sallar shi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shukiya ilan nabi an kai kuka zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na arrajulun ladhi yukhayyalu ilaihi mutumin da ake kwatanta mishi shedan yake zawa ya dinga wasa da hankalin shi annahu yajidu shay'a fi salati haqiqa yana samun wani abu wanda yake warware ya alwallar shi a cikin sallah kawai yana cikin sallah kawai shedan sai ya zo ya ce mishi anya ko baka yi ba tusa shi ne kawai sai ya yanke sallah ya tafi ya zo ya alwala bayan ya gama alwala hallo kuma idan aka zo ya fara sallah hallo kuma ga ya fita shi dai kawai ta kai kawo to shikenan wannan mutumin saboda wannan matsala tashi aga ta yi kai sai aka kawo kukan wannan matsala tashi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam aka ce ya rasulullahi sahaban ka wani fa gashi yanayin da yake ciki a kullum idan yana cikin sallah kawai he ya ji kaman yayi tusa kawai alwallahi ta warware da Allah ce so abinda ya aure shi kenan ya suka ce kwarai ya rasulullahi fa qala la yansarif aw la yanfatil ko la yanfatil aw la yansarif sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce to la yanfatil ba zai fita daga cikin wannan sallah ba aw la yansarif ko kuma ba zai juya daga cikin wannan sallah ba ya yanke ta hatta ya sama'a sautan har sai ya ji karan wannan tusa din idan ya ji ƙara to ya san cewa shi kaɗai ne yake yi kuma ba kowa bane a guri shi kaɗai yake sallah kenan shine ya tusar au ya ji da rihan ko kuma ya ji warinta to shi kenan yanzu kada su mutu kowa to shi ne ya yi kayan shi kenan in ma ya zamanto ya yi ta ta fito da ƙara in ma ya zamanto ya yi ta bata fito da ƙara ba amma kuma sai ta yi wari to shi kenan sai ya tafi ya sake alwala amma kawai dan shedan ya zo shi yana ta wasa da shi ya ce mai alwallarka ta warware ya yi ta biya wa shaɗan to shi shaɗan kullum dama abin da yake su an gane ku a kullum shaɗan yadda zai ya ci nasara a kan mutum to shi haka yake in ɗan kaɗan za ka sa mai cikin ayyukanka za ka saka mai kaɗan a ciki to zai yarda da shi shi shaɗan yana gode wa aiki ɗan kaɗan idan ka yi don shi an gane ku ba sai da yawa ba na'am وعن أم قيس بنت ميزان الأسدية أن أرضي لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضعه على ثوبه ولم يغسله hadisi na gaba daga nana ummu qais binti mihsanin al-asadiyyati diyar mihsan al-asadiyya wato ta kabilar banu asad kabila ce asad banu asad an gane ku to ita wannan malama na na ummu qais Allah ta'ala ya kare yadda da ita ta fito daga cikin wannan kabila na na ummu qais tace annaha atat bibin laha saghirin haƙiƙa ta zo ta da yaronta ɗan ƙarami lam ya akuli ta'ama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda bai ma fara cin abinci ba ta kawo shi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ya mai addu'a ɗanta ya yi albarka shikenan da da ta zo da shi fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hijrihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya amshi wannan ɗanata ya ɗora shi a saman cinye shi ya ɗora shi a saman cinye shi fa bala ala thawbihi kawai sai ya tsilala wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bawli akan tufafin shi sai wa manzon Allah fitsari fa da'a bi ma'in fa nadahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya nemi a kawo mai ruwa da aka kawo mai wannan ruwa fa nadahahu ala thawbihi sai yayyafa shi akan inda yaron ya fitsari amma walam ya silhu bai wanke ba wannan tufafin wanda wannan yake nuni akan cewa ashe yaro wanda bai fara cin abinci ba idan ya yi bawali a jikin tufafi idan ya maka bawali a jikin kayanka ne a jikinka ne ya maka to kawai za ka yi yahuruwa ne ka je ka yi ibadarka haka hadisin abu samhi ya nuna haka ne yana cikin sunan abi dawud ko sunan abi dawud ina ga haka ne sunan abi dawud na'am وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله حديثي نقبا دقب نانا عائشة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين an amso wannan hadisi daga nana Aisha mahaifiyar muminai Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita. Nana Aisha ta ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutiya bi sabiyin an zo mai da yaro ɗan ƙarami. Da aka kawo mai wannan yaro ɗan ƙarami sai ya amshe shi ya ɗora shi a saman cinye shi. Kamar yadda dama al'ada ce. A lokacin duk wanda aka mai aihuwa ya samu ƙaruwa a gidan shi. to inda za a kai shalakwatar da za a kai farko shine gida annabi da aka yi shi a je da shi wajen annabi da 'yan dabinan shi a hannu zala salama dan tattauna dabinan sai mai tahaliki ya zamanto farkon abin da zai fara shiga cikin yaron nan shine miyau ɗin annabi tare da dabinan wannan an gane ko shi yasa yawanci ɗiyan nasu duka suka tashi malam da ga ilimi ga nagarta ga aiki da ilimin da sauransu an gane ko to an zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da wani yaro manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya amshe shi ya dora shi a saman cinye shi fabala ala thawbihi kawai sai ya malala fitsari a saman tufafin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fada'a bi ma'i sai ma'aiki alaihi salatu wa salam ya nemi a kawo mai ruwa fa atba'ahu iyahu sai biye wa wannan bawulin da wannan ruwa din kawai da aka kawo kawai sai ya zuba ruwa a ci akan wannan gurin da yaron ya bauli shi kenan bai wanke shi ba wani musulmin a cikin ruwaya ta al'imawa musulmin fa atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu ma'aici sallallahu alaihi wa sallama sai ya biye wa wannan ruwa din baulin wannan yaron da wannan ruwa din da aka kawo ruwa kawai gurin da ya bauli kawai sai ya zuba ruwa a gurin walam ya gasiluhu amma bai wanke shi ba to wannan shine abin da malamai suka tafi a kai idan yaro wanda bai fara cin abinci ba ya yi bawali shine za a zuba ruwa a gurin amayyayya shi to amma idan yarinya cewa wanda bata fara cin abinci ba ta yi bawali to ita ma yayin za a yi koko a'a sai an wanke to malamai sun yi sabani a kai waɗansu suna ganin cewa ta yi an wanki saboda haka manzo Allah ce rashu min bawlil gulami wa yubsilu min bawlil jariyati idan yarinya wanda bata fara cin abinci ba ta yi fitsari to sai an wanki amma yaro shi kuma wanda bai fara cin abinci ba idan ya fitsari ba za a wanke ba yayyahi da ai an gane ko wata hikima ce ta sa haka dan da kowanne da ai ba abinci yake ci ba me yasa na'am wani abu da na ƙarin wani abu da eh na eh to akwai abubuwa da yawa da malamai suka suka ce hikimar da ta sa yawanci yanda yaro ɗa namiji yake shiga rai yarinya ɗiya mace ba ta shiga rai yanda za a ga cewa idan mutum aka mishi aihuwa aka ce me aka samu a gida in kaga yana da shalashatu ya fito bakin shi ya kasa ruwa a titi to karka tambaye shi ma kawai ɗan namiji ne aka aihuwa mishi an gane ko ka gan shi yana yawo da shi a saman moto ka gan shi a saman kafaɗar shi a raka kumando mai ɗan yaro da sauransu to aka ce yadda ake kula da ɗaukar ɗa namiji yadda ake ba shi himma inda za ka ɗauke shi ku je makaranta ku je masallaci ku je guri kaza ku je guri kaza to aka ce a tsananta akan idan ya yi bawali sai an wanki zai zama to akwai wahala a ciki amma ita ko yarinya za a ga cewa wani lokacin baban da sai ta shekara biyu ma bai taɓa ɗaukan ta ko in ya ɗauke ta ma ce bai huce kirge ba amma ɗan shi namiji sai ya ce ɗaukan da ya mishi ba zai lissafi ba a rana ɗaya sai ya mishi ɗauka biyar na sahe daban na rana daban na marece daban da dare sai ya fito fada da shi a raka ya kai kai kowa ɗaya ce ah to dan wane ne da sauransu to shi yasa suka ce bawalin yaro shi dan karami za a mai yayyahi ne saboda wannan ammatu bihil barwa in ka kashi fada kowa zai iya ɗaukar shi ya kawa ne ya kawa ne to aka ce in yi bawali sai an wanke za a wannan to amma a lokacin jahiliya mutum aka ce an aihuwa mishi diyawa kama a yanzu ne a ce mutum ya yi zina a mace aihuwa ta zane yadda baya so kowa ya ji so su a lokacin aka ce ya ce aka aihuwa mutum za a ce kishi Allah ko rashin hoto ta banza hoto ta kawai shi kullum ya ɗiya mata ake aihuwa mishi baya iya hutawa fada kunya ya ta kashe shi shine Allah ta'ala ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun an gane ko yawwala to wadan sun kawo wadan su hikimomi na daban wadan suka ce a a wajen matatal bawul ita yarinya nata yana da kai gasara in ya zo shi yanda yake da wari na yaro namiji ba shi da wannan warin da shi yasa aka ce to nata sai an wanke saboda warin da yake zawa da shi an gane ko wannan sun faɗi waɗansu ko da an kuwa koma tafsirul allam wannan na ali basa sharhin na mudatul ahkam za ku ga wannan bayani
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في الطائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بجنود منه فأهلك عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه hadisi na gaba an amso shi daga Anas dan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas dan Malik ya ce ja a Arabiyun wani ɗan karkara wani bagidaje ya iso birnin Madina da ya zo shi Madina a saman abin hawan shi ya shigo masallaci na ma'aiki da ya ajiye abin hawan shi ya ɗaure shi a gefe a cikin masallaci fa bala fi ta'ifatil masjid sai je sai ya fara tsilala fitsari a wani gefe na masallaci kawai je kunce wandon shi kawai ya tsatsinin da ya fara hutsara da wutsani a cikin masallaci fazajara hunnasu sai su habbai na ma'aiki sallallahu suka fara mai tsawa kai kai kai a masallaci ka raka hutsari to fa na hahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki ce ku da shi ya hana su akan kada su tsawatar da shi saboda yanzu idan suka tsawatar da shi banna da yawa ce za a yi yanzu na farko gurin da ya fara fitsari ya ɓaci dole sai an karuwa an zuba ko sannan yanzu da suka tsawatar da shi in suka rikita shi kaga in ya tashi tuwat kaga zai ɓata wantan shi na biyu kenan sannan kuma na uku har wani guri zai je shi ya ce yayi kaga yanzu an ɓata guri uku kenan ita kuma dama aka samu mafsada guda biyu ga wannan ta fi yawa wannan kuma karama ce to sai a hau karama an gane ko an gane da kyau to wannan shine dalilin da yasa annabi ya ce ku kyale shi ku kyale shi kan ku tsawatar da shi don kuna tsawatar da shi bannar da yawa za a yi falamma qada bawlahu lokacin da ya gama bawlin shi amara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi dhanubin min ma'in sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da a kawo bai cikakken guga na ruwa fa uhurika alaihi da aka kawo kawai sai aka kwara a cikin wannan bawulin nashi shikenan aka wuce wannan gurin shi yasa dan karkara in aka ce yayi kaza ba abun mamaki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sakana albadi ta jafa duk wanda zai zauna a karkara ba zai dinga shigowa birni ba lokaci zuwa lokaci ladi laraba to shi kuma za ga ya tashi da wauta maganganu in zai za ka ji maganganu na rashin mutunci a cikin maganganu za ga na wauta da yawa haka na abubuwan da zai aikata za ga yayi wani abu wanda bai kamata ba a ce yanda yake da shekaru ya aikata wannan abu ko yaro dan karami in ya aikata wannan abu za a mishi faɗa to amma shi za a saboda za dan karkara ne za a mai usuri to bayan ya gama wannan bauli shikenan ruwaya ta musulmi sai manzo Allah ya kirawo shi ce da shi wani inna hadhihi almasajida la tasluhu li shay'in min hadha albawl wala alqadr inna ma hiya li dhikrillahi azza wa jalla was salati wa qira'ati alquran aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi bawan Allah masallacin nan da kake gani ba wannan kaɗai ba masallatai duka gabaki daya ba an gina su bane saboda a dinga yin bawli ko a kawo wata shara a zubda an gina su ne kawai saboda a dinga ambatan Allah a dinga karatun alkur'ani a dinga azkaru a cikin su sannan kuma a dinga sallah qiyamul layl farilla da nafilfili sannan kuma wato a dinga karatun alkur'ani wannan shine dalilin da yasa aka gina masallatai ba dan wai wannan sharar ba da bawli kala sake yace to insha Allah ka ga yanda mu'allimi shi yasa da yawa za ka ga cewa cikin sahabbai a kowanda za idan suka yi laifi in manzan Allah ya kirawo su zai musu nasiha suke cewa ko wallahi ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsana ta'limin tunda nake ban taba ba ganin malami kafin manzan Allah kafin a haɗu da manzan Allah da kuma bayan na haɗu da manzan Allah wanda yake da usulubi mai kyau kamar ma'aikai alaihi salatu wassalam Muawiya ibn al-Hakam ya zo shi ana cikin sallah ana cikin sallah bayan an hana yin surutu a cikin zance a cikin sallah dayan ana sallah za ku iya yin hirar ku da soban shikenan kawai ya zo shi da ke shi ba kullum ba dama ke tare da annabi kawai sai ɗaya daga cikin su ya tasha kawai sai ta mishi yarhamu kallah yanzu na ga mutane suna kallona wannan ya ruka mu ido wannan muna ya kama muna haka ko kullu ba sha nukumi ma sha nukum tanzuru da ilai za ku je kallo na kuma ku sha mu da yawa eh to shi kadai ko a ga yana zancen shi a cikin sallah to da aka kare sallah sai wanda Allah ya kira shi yace fa wallahi ma ka harani wala shatamani wala darabani yace wallahi manzo Allah bai kare ni ba bai ga mun bakar magana ba bai doke ni ba in qala inna hadhihi salata la yaslu fiha shay'un min kalamin nas la yaslu fiha shay'un min kalamin nas inna ma huwa tasbihu wata kabiru wa kira'atul qur'an yace abin da za a yi a cikin sallah kawai in ma tasbihi in ma kabarbari in ma karatu alqur'ani ba wani abin da za ka yi na zancen mutane wannan da kace mene za ku je kallo na ba shi alukum tanzuruna ilayya wa kuntum indiya kaza ka surutu ya tayi fa yaga kuma bai samu wani wanda zai taya mishi bayan an gama kuma manzo Allah ya mishi bayani ya ce to ai yanda ka sanin nada an canza eh to ka gani to amma yanzu a ga wani da tare kai kuma shi kashi yare ne mutane kawai zai zo shi kawai ya bata mu sallah ko yaro wani yaron za ka cewa iya je yana surutu a cikin masallaci wani ya biyo shi da kayan tauka mushi to amma shi ko yanzu gashi wannan babba ne hali ya rawaito hadisi yana cikin musulun na'am
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطره خمس الختان والاستحلال وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابل
An abi hurairata radiyallahu anhu qala hadisi na ƙarshe a cikin wannan babe daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi malam abu huraira ya ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa alfitratu hamsin wato akwai dangin abubuwa guda biyar daga cikin alfitra ta dodi na addini na musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayan shi a kai فطرة الله التي فطر الناس عليها وخمس من الفطرة كما عند yake cikin wata ruwaya al-khitan daga ciki akwai sallatu shine kaciya yana daga cikin abinda wato fitra ne sallatu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda ya tabbata a sunna hadisin abu huraira cikin sahihain annabi ibrahim lokacin shi ya yi wa kanshi sallatu yana ɗan shekara tamanin an gane ku? eh? eh ikhtatana ibrahimu ba'da 80 sana wa ikhtatana bil qaddum daga tari yayi sallatu an gane ko daga tari yayi eh to wal istihdad sannan kuma yana daga cikin sunna shine al istihdad askewa gashin gaba kar ya zama to mutum ya bar gashin gaba ya huce kwana arba'in kamar yadda Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa. Wa qassu sharib sannan kuma na uku da gircewa gashin baki. Kal mutum ya zama to ya bar gashin bakin shi ya wani cukuskus ya yi wani tsawo da kyau. Kamar ya koma irin wani wani dabba dabba da sauransu. To sai a dinga girce shi kal ya zama to an bar shi ya yi tsawo. Yana daga cikin alfibra. wata ɗalibul azfar da kuma yankewa faracina shi ma farce yana da kyau mutum ya dinga yanke shi don kada huce kwana arba'in ba a yanke farce ba saboda idan ya yi zaƙau-zaƙau ɗin nan ba kyan gani saboda baya daga cikin sima ta bayan Allah waɗanda suke muminai barin harce a hannayensu ko a ƙawahuwansu wa natful ibid sai kuma na biyar na ƙarshe shine da askewa gashin hamata cirewa gashin hamata to shi ma ana yin shi kare wuce kwana arba'in wannan duka haka haka ma'aike alayhi salatu salamu ya saka musu lokaci kamar yadda anas dan malik ya ce wukitala na fi kassi sharib wa halqil ana wa taqlimil azfar wa natfil ibdi alla natruka akthar min arba'ina layla na'am sai mu raba wannan babe na gaba tsakiya saboda karatu na gaba mu kare duka kitabul tahara yawa ai zai tafi ko na muka yi rabi kenan sati na sama za mu karasa duka kitabu bahara da za mu kai kitabu salati ya isa mu karanta to ko hadisi guda guda uku a ciki sai a
Ana umar ko yayi kada وهو جنوب قال فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره قال كنت جنوبا فكرهت ان اجالسك على غير طهاره فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس
shikenan babul ghusli min aljanaba wannan babe shi kuma zai mana bayani game da abin da ya shafi hukumce hukumce waɗanda suke da alaka game da abin da ya shafi wanka na janaba hadisi na farko a cikin wannan babe shine hadisin malam abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi abu huraira ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama da iya hufi ba'ad ya ɗurukil madina haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi a shashe daga cikin hanyoyi na madina wanda Allah wata rana yana tafiya a cikin madina sai ya tsinkaye abu huraira wa huwa junubun alhali abu huraira a lokacin yana da kwai janaba ya ce fan khanastu minhu sai na ɓuya daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi dai manzo Allah ya tsinka ya Abu Huraira to kawai da ya waiwaya waiwaya kawai bai gaba Abu Huraira ashe labewa yayi fa zahabtu faghtasaltu Abu Huraira ya ce na koma gida na tafi na yi wanka na jaraba thumma ji'tu sai kuma na dawo fadar ma'aiki alaihi salatu wassalam fa qala aina kunta ya Abu Huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce to Abu Huraira ina ka shiga na tsinka ya kada kuma ban ganka ba sai yanzu na ga ka dawo wala kuntu junuban abu hurera ce ya rasulallahi na kasance ina da kwai janaba ce a jikina fakaritu an ujali saka wa ana ala da tsahara sai na kyamaci in zauna tare da kai alhali bani da wanka bani da tsarki wato saboda shi abu hurera yana da yaƙinin ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan mala'ika jibrilu ya zo shi ya kama wahayi zai iya zauwa suna zaune yana da tabbas kin cewa duk wahayi yana iya zama a kowane lokaci to ya ga bai dace ba a ce yana zaune a irin wannan fada wanda mala'ika jibrilu za a ci fadan nan da shi kuma ya zauna ba shi da tsarki an gane ko fa qala subhanallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya gaya wa mala abu huraira ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wato wannan kalma ce ana faɗarta idan aka yi mamaki akan abu idan mutum ya wata magana sai ya baka mamaki ka ce subhanallahi ko ka ce Allahu akbar wannan duka litta'ajjub ana faɗarta manzo Allah ya ce innal mu'mina la yanjus yace Abu Huraira ai mu'mini baya zamantowa najasa najasa ai mushriki shine najasa innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amim hada amma mu'mini ai hayyan wa mayitan ba najasa bane shi yasa yake halitta a shigar da gawar mu'mini cikin masallaci ko da bayan ya rasu an gane ku a cikin wata ruwaya manzo Allah ya ce innal muslima la yanjus haƙiƙa musulmi baya zamantowa najasa babu laifi za ka zauna tare da ni idan ka zauna tare da ni in ka tashi sai ka tafi kai wanka na'am وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا nagatarif ko nagarife nagarife to na hadisi na gaba daga nana aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan tasala min aljanaba wato idan yana nufin zai yi wanka na janaba ghasala yadaihi yana wankewa hannayen shi da farko bayan ya wanke hannayen shi da farko thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah sannan kuma sai ya alwalla irin alwallar da yake yi ta sallah thumma yagtasilu sannan kuma sai ya ci gaba da wanke jikin shi thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rahu sannan sai ya tsatsefe gashin kanshi da hannayen shi guda biyu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu har dai idan ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya tabbatar da cewa haƙiƙa ya ƙosar da fatar kanshi da ruwa ya zamanto ko ina fatar kanshi ruwa ya shige ta zanna ma'ana aikana saboda akwai ta a cikin alkur'ani ko allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un kunsa wara almujrimuna nara فظنوا أنهم مواجئوها ولم يجدوا أنها مصرفا يوه يتكو آياتنا حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته حد إذا ما أيكي عليه الصلاة والسلام يتبتر دا تيوا حقيقة يا قوسر دفات الكنش دا روا to afada alaiha alma'i afada alma'a alaihi thalatha marratin to sai ya kwara ruwa akan shi sau uku cicif sun magasala sa'ira jasadihi sannan kuma sai ya wanke sauran jikin shi wa kanat taqulu shine wa qalat ko na na Aisha radiyallahu anha tace kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ina'in wahid na kasance ina yin wanka ni da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga akushi ɗaya. muna yin wanka da babban daro guda ɗaya. kilana junubun a wata ruwaya nagrifu minhu jami'an muna kwamfata daga wannan makayi guda ɗaya tarmuduka guda biyu muna kwamfata wani lokacin hannuna zan shigar da hannuna shi kuma zai fitar mu kwatse ana wani lokacin shi zai shigar ni zan fitar mu kwatse ana haka na Aisha radiyallahu anha ta faɗa wato zamu iya kwana anan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك